ونستعين به صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القائم لما سبق ياخذ الأجر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما بعد من هو مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallama ta addinin musulunci muna yi ala tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin imawansa da kaddarawansa ya ba mu ikon salatan ɗaya daga cikin sallolin farilla da ya fakanta mana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami salala tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin masali ko kunafa في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله تاكي ديوشي muna nan dai karatu a cikin a matsalaki na biyu kamar yadda imam sayyidi ya yi tsarin littafi ya faɗi matsalakin farko ya ce al-matsalakun tsari al-matsalakun tsarin nan cikin sa muke to muna cikin karatu lokaci ya linka muka samu wurin tsayawa za mu canza al'amuran tsani imamu suyuti da ya kawo magana kan yadda annabi sallallahu alaihi salam ya roƙi Allah tabaraka ta'ala cewa Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa da iyayensa da mu'minai ranar dajjal kiyama kuma da ayan nan tarabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghayri dhati Imam Tirmidhi ya kawo su zai ce mana al'amru zai lamai biyu mimma yuntasar bihi li hadha al-maslati al-ayat al'amru zai lamai na biyu mimma yuntasar bihi li hadha al-maslati daga cikin da za a samu agaji da shi a cikin wannan matsalakin sai ki ayatun wa asarun waradat fi zuriyat ibrahim wa akhihi ayoyi da hadisai wayanda suka zo a cikin game da zuriyar annabi ibrahim wa akhihi da bayansa al-ayatul ula ayatul farko وهي أثرها إذا تمت بيّن الآيوين قوله تعالى قد قال ولو جنسك سوى قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه يا رسول الله كتنا يا هذا إبراهيم يجيا لأبيه بابنسا wa qaumihi ya gaya mutanansa ce musu innani bara'un mimma ta'budun ni ku sani na barranta daga abin da kuke bautatawa ba na bautawa kowa illa alladhi faqala sai ubangiji nan da ya kage ni fa inna usayadi domin shine zai shirya da ni wa ja'ala Allah yake sai Allah ya sanya kwanin rabin sanya wannan ta zama kalimatan baqiyatan fi aqidi kalma wanzantiya a bayansa a tare da abin umaidi fi tafsirihi bi sanadi ali ibn abbas shafitan umai ya fitar da hadisi da isnadinsa cikin tafsirinsa daga abdullahi al-abbas fi qawli cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake وجعلها كلمة باقية في أقبه qala yace wannan kalimatan baqiyatan din ita ce la ilaha illallah baqiyatun fi aqdi ibrahim ta wanzu a cikin bayan annabi ibrahim ma'ana tushensa ma'ana tsazonsa wanda ya bai وأكد ابن عبيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله وجعل كلمة باقية في عقبه قال لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم yace abu dan mai har yanzu ya fi dalisi da shi da jarir ibnu jarir da kuma ibnu munzir duka sun karba daga mujahid cikin farin Allah madaukakin sarki da yake waja'ala kalimatan baqiyatan mana suna tafsirin menene kalimatan baqiyatan din qala mujahid yake idan ce la ilaha illallah wa qala abdul humaydi abdul humaydi yake حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة في قوله وجعلها كلمة باقية في عقله قال شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لا يزال في ذريته من يقولها من بعده yanki haka da mai yaki yunus ya ba mu labari ya karba daga shaiban shi kuma shaiban ya karba daga fasada cikin falin Allah madaukakin sarki dala yace wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi abdi qala yace idan ce shahadatu Allah ilaha illallah shi dawa babu bauta da gaskiya sai Allah yace wa tauhidu la yazalu fi dhurriyyatihi man yaqulu min ba'di yace kalma ta tauhidin nan bai wuce ba a cikin zuriyar annabi Ibrahim. Ba ce sai da aka samu wanda zai rika falanta mai bani bayan annabi Ibrahim. Wa kala Abdurrazza bi tafsiri an mabai an ka tare da fi kawai wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi qala al-khilaf wa tawhid la yazalu fi dhurriyyati man yuwahhidu Allah wa ya'buduhu yake abdurrazak ya faɗa a cikin tafsirinsa abdurrazak sal'ani ya karba daga mama shi kuma mamar ya karba daga katana shi fadi Allah madaukakin sarki wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi idin nan qala yati al-ikhlas shine kalmar ikhlas kadai ka Allah madaukakin sarki والتوحيد التوحيد لا يزال في ذريته توحيد bai kushe ba a cikin zuriyar Annabi Ibrahim fa sai an samu man yuwahidu Allah wa ya'budu wanda yake kada ta Allah yake bauta wa Allah madaukakin sarki wa qala ibn Durayd fil aya fi akhir Ibrahim falam yazal ba'd min dhurriyyati Ibrahim man yuwakilu Allah wa ya'budu yake ibn Juraydi akaraja ibn al-Munzir ibn al-Munzir akaraja ya fi da wannan hadisi sun makala sanne wa qala ibn Juraydi ibn Juraydi ya ce fil ayati ya fada game da wannan ayar da yake bi abin Ibrahim game da bayan annabi Ibrahim yace falan yazal ba' min zuriyar Ibrahim man yuwakilu Allah wa ya'budu yace bayan annabi Ibrahim bai kushi ba shin zuriyar sai da ka samu masu kare ta Allah masu wurda Allah wanda ke a kare da ibn al-munzir sun magana wa qala ibn zurayj fil aya fi abi Ibrahim falama zalbat min zuriyar Ibrahim ma yaqulu la ilaha illallah duka dai Imam Sayyidi ya kawo yadda malamai suka fassara وجعل كلمة باقية في أكله جدا yace ibn al-mudir ya fi jahili ya fitar da shi sannan yace ibn zubaydi ya faɗa game da wannan ayar fi akibi ibrahim game da bayan annabi ibrahim yace falan yazal ba bi gushi ba bayan nan min zuriyar Ibrahim man yaqulu la ilaha illallah bai gushe ba cikin zuriyar Annabi Ibrahim sai da aka samu masu faɗi la ilaha illallah قال يتي وقول ناس يتي مغانا wata daban kuma falan yuzal nasu min zuriyati ala alfitrati ya'buduna Allah ta taquma sa'at yace bai gushe ba wasu mutane ba su gushe ba daga zuriyar Annabi Ibrahim suna nan akan addinin musulunci suna bautawa Allah har zuwa tashin alkiyama wa karaja Abdul Humaydi an az-Zuhri fi al-ayat qala al-ajibu waladu adh-dhukur wal inasu wa awladu adh-dhukur yace yanzu Abdul Humaydi ya fi hadisi daga Imam az-Zuhri game da wannan ayat yadda abin da ake nufi da aqibul nan shine waladu dhukur ko daren annabi ibrahim wuldu dhukur daren annabi ibrahim maza wani ya su da mata wa auladu dhukur da ɗayan maza ba na jikokin duka su shine aqibul wa akarja la qa'in kana al-aqibu wulduhu wa asabatu har yanzu ya fi hadisi daga ba a baya ta muna ke nufi da aqibun nan wulduhu wa asabatu ƴaƴan annabi ibrahim da asibansa su ne aqibu to wannan ayar farko kenan da yake dama akwai ayoyi da hadisai da suka zo don su yi bayani ko don su yi bayani wanda suka gangaro cikin zuriyar annabi Ibrahim da kuma bayansa. Sonar ayar farko kenan. Shi al'ayatu saniya aya ta biyu. Qaulun ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa in qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balad aminan wa junubni wa bani an na'budu al-asnam. Ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama katina yayin da Annabi Ibrahim ya ce wa ya ce ya ubangiji ka sanya wannan gari na maka ya zama gari a littafi sannan ka nisantar da ni da ni da ‘ya'yana kada rubuta umma kaga da ‘ya'yansa kiran duka yana da za masu rubuta wuce a tare da ibn jaridi ibn jaridi ya fi da hadisi fi tafsiri a cikin tafsirin da an mujahid daga mujahid fiyanin aya game da wannan ayan alaiti فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده فلم يعبد آدم من ولده صنما بعد دعوته واستجاب الله له وجعل هذا البلد آمنا ورزقناه من الثمرات وجعله إماما وجعل من ذريته من يقيم الصلاة yace Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'ar Annabi Ibrahim a cikin ansa sai zama babu wani ɗaya daga cikin annabi Ibrahim wanda ya bauta wa gunki bayan addu'ar annabi Ibrahim. Salala madaukaki sarki ya amsa annabi Ibrahim addu'ar sa ya sanya garin Makka ya zama gari a dindinci. Ya azinta mutanen garin Makka da yayin itatuwa. Ya sanya annabi Ibrahim ya zama shugaba. Ya sanya daga zuriyarsa wanda zai yi kaɗai da sa. Wa kan da bayaqi fi shu'ab fi shu'ab iman الوالد بن منبين أن آدم لما أهد إلى الأرض استوحش وذكر الحديث بطوله في قصة البيت الحرام وفيه من قال الله ومن وفيه من قول الله لآدم في حق إبراهيم عليه السلام وأجعله أمة واحدة قائدا بأمري داعيا إلى سبيلي السبيل وأهديه إلى صراط مستقيم استجيب دعوته في ملكه وذريته وذرع في ملكه وذريته من بعده وأتبعه فيهم وأجعلهم آل بيت آل ذلك البيت وولاته وأمهات الأحاديث yace ba mu yake yafi hadisi daga cikin littafin nan shu'abul iman daga wabu dan munaffa sai Allah ya ga yayin da aka saukar da shi kasa yayi kewa sai an bace hadisin da tsawonsa sai imamu jidi ya kai yama ni shayi sai an bace hadisin da tsawonsa cikin kissa game da ɗakin kama. Wani a cikin kisar akwai min ƙaunin lafarin Allah da Adam da ya ce annabi Adam. Siyar Ibrahim alaihi wa salam sun hakkin annabi Ibrahim aminci Allah ya tabbata gare shi. Allah ya ce masa wa haji alaku ummatan wahidatan qanitan am. Zan sanya ɗanka na annabi Ibrahim. Shi a kashin kansa sun mai. Guda ɗaya. Sannan kuma mai biyayya ne. bi amri da umarni na da'iyan ila sabili kuma mai kira ne zuwa ga hanya ta at-sabili Allah yake na zabe shi wa adi kuma na siyar da shi ko na siyar da shi ila siratul mustaqim zuwa hanya ba daidai shi sai sai ittu ji ba da awatu rufi waladi Allah ya kafi addu'a Annabi Ibrahim cikin ɗansa fi wulbihi wa zuriyati da zuriyarsa min bani bayan Annabi Ibrahim wa asba'ahu bihi Allah yake kuma ya sanya shi annabi Ibrahim ce shi wa ajalam na sanya su sunin kuma su zama ara zalikan baiti su ne ma abuta wannan zaki wa ulati su ne majibin jatta wa mati su ne masu gari aladi su ce wa mutum yau da wani hadisi ce hadal asar wannan hadisi yuwafiqu li qawli mujahid al-mazkuri ayatan ya yi daidai ya dace da maganar mujahid da aka ambata ba wala shakka anna wilayat albayti kan ma'rufatan bi ajjar nabi sallallahu alaihi wasallam kafatan duna sa'ir ibn ibrahim ila ali tazaha min amrul zali thumma adat ilayhi wa urika anna kull ma dhukira ajri ibrahim fa inna awla an-nas bihi silsilatu al-ajjar al-sharifati allati lam tusub bi ittifaq وانتقل إليهم نور النبوة واحدا بعد واحد فهم أولاد أن يكونوا هم البعض المشار إليه في قوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية babu fiye babu kuma kokwanto lalle majibinta ɗakin kaba nan an riga an sani su ne kakarin manzan ka tsaka ka nemance duna sayin zure su ba banda sauran mazuri a nan Ibrahim. Ila anin ka za a minhum amrul kuzari. Har zuwa lokacin da amur wanda ya fara haddasa wajen gunci ko ya kwace kula da ɗakin kaba a hannunsu su ma'adar ilayin sai ta dawo musu lokacin kusai ne ko mauda mawa karanta wannan sati sai ta dawo musu to fa urifa anna kullu ma zukira an zuriyat ibrahim sai aka gane lalle duk abun da aka ambata game da zuriyar annabi ibrahim fa in aulan nasi bihi silsilatul ajyad shari wanda suka fi cancanta da wannan abun da aka ambata shine sarwan nan na kakanin nan madaukaka kakanin annabi alladina kusu bi ittifai wanda aka ke mance su da zati wanda kala ilayhim nurun wata ba wayidan ba da wayi wanda kuma sai annabta ya ta kaura zuwa gare su daga wannan zuwa wannan qawm aula ya ke kunu kul babu inshawu ilayhi su suka bi tantar da kasance su ne sakin wanda ayar nan ke nuni zuwa gare su da cewa bi anni muqima sala wa min dhurriyyati ya Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah da zuriya وهكذا ابن ابيات من الصفيان بن عيينه انه سئل هل عبد اب من ولد اسماعيل الاصنام فقال لا الم تسمع قول قوله وظلمني وبني ان اعبد الاصنام yace ibnu abiyat ya fi hadisi daga sufyan bin uyayya babban malami hadisi ne lalle an tambayi sufyan bin uyayya ne aka ce mai shin akwai wani mutum ɗaya daga cikin kayan annabi Isma'ila wanda ya wuce zuwa gunshi kana sai su fiya bin uyayya yake la babu yace wa wanda ya tambaye shi alam tasma qawluhu shin baka ji badin Allah bane hidayatan al ibrahim ko wa wajlumni wa wali an abuda al-aslama baka ji abin da Allah yake ba da Ibrahim na cewa ya Allah ka nisantar da ni da ni da ayana kar wata abun shi ce to ko mutum da daga cikin da ni ba ba ne wata abun shi ila imam tibi yake tsaya ga shi fa kaifa lam yadkhul walau ishaqa wa sa'ir walad ibrahim to me yasa yayi ishaqa da saurai ga annabi ibrahim ba su ci ba shi cikin wannan ba qala mamu tindi yace sai aka ce aka ce sufyan bin uyayna yace li'annahu da'a li ali hadha al-balad saboda shi annabi ibrahim yayi addu'a wa mutanen garin makka Allah ya abudu ka su bauta abinci ila askara iyahu in Allah ya daure da su a garin makka fakara yace ijal hadha al-balad amina haka annabi ibrahim yace ya la ka sanya wannan daki ya zama amintacce walam yadu li jami'il buljani bidalika bai yi addu'a ga dukkan sauran garuruka da irin wannan addu'a faɗa ne ce wa junubi wa bani an abu da asna fi ya ce wa karkar sa'alau ya ce banci ahadin kai wa ƙala ce rabbana inni askantu min zuriyati biwadin gairi zilaki inda bai kitan mawa rabbana li yuqimu salat kanin ya na ila ajiye daga cikin zuriyata na ajiye su a wani kwari wadda babu babu babu yawanya cikin sa a gurin ɗakin nan naka fara ya Allah don su sai da Allah kaga tujiya sai babu tujiya ke fanzu ila hada jawab min Sufyan bin Uyayya yace ka kalli yadda Sufyan bin Uyayya ya bada amsa ko Sufyan bin Uyayya din nan wa wa'ad a'immatul mujtahidina shi ɗaya daga cikin malamai ne wujita gido ne shugabanni kuma wa shehu imamu na imamu shafi kuma su biyar bin ku yayi dadin nan shehin shugabanmu ne imamu shafi radiyallahu anhu to da shi imamu sayyidi ba shafi ne kaga su biyar bin ku yayi da shehin shehin sai radiyallahu anhu to wannan aya ta biyu kenan الآية الثالثة آية قوله تعالى فلن ألا ملوك كسيك حكاية عن إبراهيم عليه السلام yana da ya kai cewa daga Annabi Ibrahim da yace rabbi ja'alni muqima sala wa min zurriyyati ya Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah ka sanya daga cikin zuriya ta ba ka sanya masu tsaye da sallah a kare da ibn al-bunzi alim juraydi fi qawli rabbi ja'alni muqima sala wa min zurriyyati قال يتي فلن يبالا من ذرية إبراهيم راس على الفطرة يعبدون الله yake bai gushe ba daga cikin zuriyar Nabi Ibrahim ko su mutane ba su gushe ba suna wurtawa wannan aya ta hudu kenan ayatul rabiyatu da ayatul akaraja bu shaykh bi tafsirihi an da ibn ali kana qala saratu lamma barkana al malaika ya wailata a aliyu وانا عجوز هذا بعد شيكا ان هذا لشيء ما يجي ابو الشيخ يا ترى في تفسير انسان daga zai dan ali kale tsara ta fada yayin da walalidu suka mata albishir sai ya kai kanka ke ya ita za ta aihu bayan ta tsufa kuma ga mijinta ma ya tsufa kai wannan abu ne da abun mamaki lalle wannan abu ne mai mamaki fatalatin malaiku sai malaiku suka gerawa sai na tsara saruddu ala tsara suna mai da amsa kan tsara suka ce mata ta jabila min hawlillah shi kina mamaki daga lamarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum alal bayt ai sani rahmar Allah da albarkar ya tabbata kan ku iyalan da Ibrahim inna wa niyu majid lalle ubangiji shine abun godiya majidin bai gema قال يتي هو كقولي ولا الآية تنا لك ما فريت ليتي وجعلها كلمة باقية في أهله هذا علي يقول ثم رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت yace yana mazaunin wannan to da ga wayannan su ne Muhammadu wa alu min nasabi alai Muhammadu da iyalansa suna cikin nasabarsa aki ko Ibrahim ya kire bi zalika suna cikin bayan Annabi Ibrahim sun shiga cikin wannan وذلك رجل حبيبي في تاريخه عن ابن عباس قال كان عدنان ومعد وربيعه ومضر وسليمة وأسد على ملة إبراهيم فلا تذكروه إلا لخير yace ibnu abibin ya fitar da hadisi cikin tarihin nashi daga Abdullahi bin Abbas ya ce Adnawi ya kasance da Mawdi da Rabi'a da Mudar da Kuzaima da wasu dukkan su sun kasance akan addini Annabi Ibrahim da haka karku yadda ku ambace su sai da alkhairi kaga kafirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara Abu Ja'far al-Tabari wa ghayru anna la awha ila anbiya alidam ila buk bukina fa'alimu anni قد سلمته على العرب وأمر الله أن يأتي معه معه بن عدنان على البراك كي لا تصيبه النكمة نكمة فيدي مسكرة من صلبه نبيا كريما أقسم به الرسل yace abu da bari kamar ya ambata da wani sa shi wani yana madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga ayyuka yawo yace mai tafi zuwa ga buntu nasa wani sarki ne yace ka sanar da shi lalle ni na dora shi kan larabawa sai Allah ya umarci almiya da ya au malukan adnan akan taguwa su tafi saboda kada azaba ta shafe shi saboda mai Allah yace shi zai fitar daga cikin tsakon shi ma'azin nan zai bi da nabiyan karima annabi mai karamci wanda Allah ya ce zai rufe zirin manzanci da shi. Ba ba da abiya, sai abiya ya yi kafin lalika wannan abu, ya ɗauke shi da wata ba da ba da ya ɗauka ila harbin sham zuwa ƙasar sham. Falanta sai ya tashi shi malufin ma'abani Isra'il tare da banu Isra'il, sun ma'ada ba da an hada tabbitar. Sannan sai ma bai ƙara dawowa inda yake ne bayan fitinar ta faɗi. وكرد ابن سالم في طبقاته من مرسل عبد الله ابن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا مطرا فانه كان كان سلام yace ibn salim ya ji cikin tabakat nashi daga mursal marasil na abdullahi bin khalid qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah kira da miki Allah tabbata gare shi ya ce kar ku yarda ku zagi muta domin ya kasance ya musulunci kaga mudar ma ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala suwairi suwairi ya fada fi rawdat fi rawdat qulub fi hadithil marwi shi hadithin da aka rawaito yake la tasubbu mudara wa la rabi'ata fa illa ma kana mu'minin kar ku yadda ku zagi mudar kar ku zagi rabi'a domin sun kasance mu'minai kaga duk wannan hayoyi yana da ke suna nuna tsarkakan tsakanin manzan Allah, sallallahu Alaihi sallama cewa dukkan su mutanen kirki. Kuna da lokaci. Kuntu, to za mu yi zai yi magana, don da ya kan kawo yadda malamai suka kawo cikin tafsirin su, da yadda malama suka yi ta bayani kan kakarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce to, وقفت عليه مسندا وأكرده أبو بكر وعمر بن كلب بن عيان المعروف بوكيل في كتاب الغرر من الأخبار قال حدثنا إسحاق بن داود بن إيسل مروزي سنا أبو يعقوب الشعراني سنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي سنا عثمان بن قائد أن يعيى بن طلحه ابن عبيد الله عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ربيعه ولا مزر فانهم كانا مسلمين ما وسيدي يتي sai ya tsaya kan wannan hadisin ina mai kawo sinadinsa shi wannan hadisin ne karanta cewa la ta subbu muzara fainau kana kana salama ko kuma la tasubbu muza wa la rabi'ata fa inna ma kana mu'minai sai ba mu tuje ce bari ya kawo kirani kadi sai ce fa aka rajo Abu Bakar Abakar ya bi hadisin shine Muhammad bin Kalam bin Hayyan al-Ma'ruf wa wati wanda ake ce masa wati malami Imam Shafi wal Imam Shafi yace shakau ila al-wakil su ajibti fa arsala min ila tasma'a في كتابه الكتاب سنن القرون من الأخبار قال يكي حدثنا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي sana abu yaqub in an ce sana bai kai a da sana karfi ba yace sana abu yaqub ash-sha'ari sana suleiman bin abdurrahman ad-dimishqi sana usman bin qais ayya bin ala bin ubaydillah an isma'il ibn muhammad bin sa'id bin abi waqas an abdurrahman bin abi bakr as-siddiq an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kaga ya ka ilahi gani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu rabi'ata wa la muzara fa innahum kana muslimin kar ku zagi rabi'a kar ku zagi mutum manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce domin sun kasance musulmai wa akhraj bi sanadi an aisha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu tamiman wa dabbata fa innahu ma kana muslimin ya bi da hadisi da isnadinsa daga sai da suna Aisha lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku zagi tamim kar ku zagi zabba domin su inda sun kasance musulmai wa akala bi sanadi ali ibn Abbas jaran ya bi da hadisi da isnadinsa daga Abdullah ibn Abbas qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu qusfa fa innahu kana musliman Allah ya ce kar ku yadda ku zagi Ussu bin Sa'ad domin Ussu ya kasance musulmi. Suka kada Swahili sai Swahili ya ce, wa yin karu ayin da bin sallasala a lau kala, ana cewa zai sallasala ma ya ce, na ka subbu ke ya su bai lau kala gumi, karfi yadda ku zaki iya, domin shi gumi ne. Wasu kira lau kala ya mau fi sulbi tarbiyyar Nabi sallasala bin hajji. An mai cewa shi Ilyas din nan annabi kana yismau ko yasmau an kasance ana ji ko ya kasance yana ji in kana ne yasmau ne ya kasance yana ji bisin bi a cikin sabon da yana jin tarbiyyar manzon Allah bil hajji alaihi sallallahu alaihi wasallam tarbiyya na yake kana yake wa kawu bin lu'ay kawu bin lu'ay din nan awwalu man jama'a yawmal yawmal araman yawmal aruba Kabu ɗan Lumai shi ne farkon wanda ya fara haɗa ranar Larabawa. Wajen aka ce huwa wani mantan mahal Juma'a, kai shi ne ba farkon wanda ya fara ambatar ranar Juma'a a Juma'a. Bakarar Ƙoraishin, ta tafi idanki fiya da yau. Wani ta so kasance suna haɗuwa su zo gusa a wannan rana na Juma'a. Fayar tubu sai wasu kuma wa ya kuru sai ya tunatar da su. Bi mabhasin nabi sallallahu alaihi wasallam da aikin annabi wa yu'allimu min salatu annahu min waladi lalle wannan annabi da zai zo yana da gaskiya wa ya'muru bi ittiba'i kuma yana umurtar su da su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal imani bi kuma yana umurtar su da su imani da annabi wa yanshuru tiyana abayatan kuma yana rera musu wasu baituka a cikin haka mina daga cikin ta kaulin fadin da yake يا ليتني شاهدا فاواه دعوته إذا قريش تبكي الحق خدام كذلالا yana cewa ya kai kansa ina ma da yana nan ya tattaro abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawa yace yayin da Quraishawa suka ki gaskiya saboda safiya sai ya ma da yana nan lokacin shi kuma ya karbi abin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kala yace Imam Sayyidi yace وقد ذكر الماوردي حقيقه ماوردي يا امه هذا الكبر wannan hadisi an kama daga kabu fi kitab al-alam lahu kitab sana al-alam inna kuntu imam tiyudi yace nace هذا الكبر wannan hadisi akarazu abu nu'aymi fi dalail al-nubuwa abu nu'aymi ya fi dona hadisi a cikin dalail al-nubuwa بسند الإسلام عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وفي أكيد أكشفت وكان بين موت كعب ومقت النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وستون سنة يا كتبت أكان رسول كعب بن الحي da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 560 tsakanin rasul kabu da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tun fa lokacin ya ce ya rike ni kai da bawa da wani ina farashin zabi haka tigrana kaga tun lokacin yake ba su labari shi ne ne za a yi ko annabi ko annabi na ga yadda yake da su bi sanne yake wal mawuki almaskur huwa a'adu ayyamati ashabina Mamu Shafi ce wannan mawuki da aka ambata ne yana daga cikin ɗaya daga cikin shugabanni sabon ko sahibul hawi al-kabir shine ma yana da kima al-hawi lati babba law kitabun yana da kuma littafi alamun nubuwati fi mujalladin kathiri fawaid yace yayi da cikin mujalladi da yawa kuma yana da yawan fa'idodi yace wa sarra aiki yace hakika na ga wannan littafin cikin yace wa ta'aqulu minhu ya kitab yace zan dauko wata magana daga wannan littafin cikin wannan littafin kawo shi mun gaye to sai mu tsaya kan fasala min ma auran lahu Allah ba Nabi sallallahu alaihi wasallam min ali Ibrahim ila kadu min al-ayn kanu kullu ala dini Ibrahim wa waladka murra al-zahir annahu kadhalika li'anna abaha li'anna abaha aw aw aw sawu bil iman li'anna abaha li'anna abaha aw sawu bil iman فبقي بينه وبين عبد المطلب أربعة آباء وهم كلاب وحسين وأبو وعبد مناف وهاشم ولم أظفر فيهم بنقل لا بهذا ولا بهذا ثم تشي إن شاء الله ثم تشي ومن هو كان جليل الله وأن دارش ومن هو كان شسكوي الله تبارك وتعالى يأتي معه وأنا بدي إن كان ما تبقى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه كان شاب مخالف دون فهم suka ce kuma za mu bi shi ciki da ciki har zuwa ƙarshen masalar kuduna ba a cikin alharuyin da sauran imam suyuri suna tabara ko ta lafi muke Allah kare mu da kariya Allah kare mu da sai wasu Allah ba mu fara barka barka ta sallallahu sallama ko daga hakika mu karanta zuwa yau karatu na goma sha biyu mun gane cewa iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ba kamar yadda misali ake faɗa ba kuma kun ga da hadisai da ayoyin da imam suyuri ya ta amfani da su da ta kawowa ya kawo hadisi inda cewa ba ka yi ya yi bayanin sa ga yadda malamai suka dauke shi ba kawai zuwa ake a dauka kawai a karanta a fasa ai fasarar larabci ba Allah tabaraka ta'ala ce mu ce mu Allah ya mu bukatu mu nan kai Allah ya tsara har zuwa har har san bakar su ta da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa har san su zama masu kayan martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bija Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'ul الخاتم لباس وقرات للنجم لك صلاة إلى صلاة المستقيم وعلى آله وسلم الإنسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله.